أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin bakwai ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da biyar ga watan jun 1995 imamun nawawi ya ce wa an huzaifat ibn al-yaman radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرج دحرجته على رجلك فنطف فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ عصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال إن حتى يقال للرجل ما أجلده ما أذرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه dama muna cikin babul amri bi ada'il amana ma'ana babin da ke umarni akan bayar da amana ko kuma isar da amana ma'ana ana tsoratar da mu dangane da al'amarin da ya shafi cin amana to a makon da ya wuce imamun nawawi bayan ya kulla mana babi kamar yadda ya saba ya kawo ayoyi na alkur'ani mai girma sa'an nan ya kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma yau ya ce hadisi aka samo daga Huzaifata ibn al-Yaman sahabi dan gidan sahabi Allah ya tsara musu yarda yace radiyallahu anhu Allah ya tsara mishi yarda قال حذيفة اليمانية حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين من ذا الله يكرن تدمو حديثي بيو دنغني دا أمانة ba wai iyakar hadisan da manzon Allah ya karantar da su Huzaifatu kenan ba amma dangane da amana Huzaifatu yace akwai hadisai biyu waɗanda ya haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su kad ra'aitu ahaduhuma ahadahuma yace naga ɗaya daga cikin hadisan abin da aka faɗi a ciki ya afku wa ana an tazirul akhar ɗayan kuma ina jiran abin da aka faɗi a ciki in gan shi ya faru ina nan ina dako ina saurare na ɗaya ya ce haddasana annal amanata nazalat fi qal'a fi jazri qulubir rijal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa an saukar da amana a cikin zukatan mazaje a dacen kafin a saukar da alkur'ani ma'ana tun a jahiliya za a samu wasu mutane ba wai musulunci suke ba ba qur'ani aka saukar ba amma akwai amana da Allah ya saka a cikin zukatansu summa nazala alqur'anu sa'annan alqur'ani ya sauka yi bayanin amana fa alimu min alqur'ani kuma sai aka suka koyi amana daga alqur'ani bayan da can sun san amana a ɗabi'ance wa alimu min sunnati sa'annan suka je suka koyi sunna suka ga abin da ake kira amana da kuma yadda take a cikin sunna thumma haddathana an raf'il amanati sa'annan kuma hadisi na biyu da manzan Allah ya bamu shine ya bamu labari game da ɗauke amana ma'ana za a waye gari wata ran a nemi amana cantak a rasa ta faƙala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yadda za a ɗauke amana ba lokaci guda ba ne amma da kaɗan da kaɗan ne ya namun rajulu annaumata mutum zai kwanta bacci fatuqbadul amanatu min qalbihi sai a danke amana daga cikin zuciyar shi sai a ɗauke ta faya zallu asaruha mislal waqti sai ya zama abin da ya rage na ala na amana a cikin zuciyar shi shine kamar gwargwadon gurbi gurbi idan dabba kamar kaza ko kwaro ya dan zauna a wuri sai ga dan gurbin tsayawar shi a wurin dan abu dan wanda bai kai ya ka ba sai ya tsaya a wurin sai ba wurin sai ga sai ɗan wannan alama kadai za a gani gwargwadon haka na amana a zuciyar shi daga tashin shi bacci ma'ana a cikin bacci zai kwanta da amana ga ta ya santa a ɗabi'ance ya santa a ƙur'ani ya santa a sunna amma sai a zo wani zamani da yake yana kwanciya bacci sai a zo sai a ɗauki amana sai a bar ɗan kaɗan a cikin zuciyar shi summa ya namun naumata sa'an nan kuma wata rana ya sake kwanciya bacci fatuqbadul amanatu min qalbihi sai a kuma cire amana daga cikin zuciyar shi fa yazallu asaruha asaruha misla asaril majli sai ya zama abin da ya rage na alama amana a zuciyar shi shine gwargwadon yadda bororon ciwo yake ko kuma bororo na ƙunar wuta idan ka ƙone da garwa shi sai ka ga wurin ya ɗan ɗaga haka in ya ɗan ɗaga ya kumbura wannan kumburi fanko ne ko ruwa babu a ciki kana kana kana fasa shi sai ga fata ce kawai to shine ainihin almajili gwargwadon ƙuna wanda mutum ya ƙone da garwashi ka jamrin manzo Allah ya sifanta yake kamar garwashi da harajat da harajtahu ala rijlika wanda ka murza shi a kafarka in ka ɗauki garwashi ka murza a kafarka sai wurin ya kumbura haka an gane ko to haka amana za ta zo ta zama a kashi na biyu fana tsifa sai wurin ya kumbura fatarahu muntabiran sai ka ganshi yayi tudu muntabiran ai daga nan aka samu sunan mimbar saboda tudu sai ka ganshi yayi tudu walaysa fihi shay'un alhali babu komai to misali na biyu nan da manzo Allah ya buga shi ne mutum ya kwanta da can da dan burbushin amana a zuciyar shi to yanzu in ya kwanta sai a shafe amana ɗungurin gum sai dai a rinka ganin kamar akwai amana tare da shi kamar yadda wannan wurin kuna za a ga ya kumbura dam ana huda ba komai ciki to shi ma sai a gan shi aiwa na mutumin kirki aiwa na akwai nagari ana ba shi amana sai a ga babu amana ko misalan zarratin tare da shi shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga summa akhadha hasatan sai manzon Allah ya dauki yar tsakuwa dan ya buga musu misali fadah rajaha ala rijlihi sai goga ta haka kafar shi ma'ana kamar yadda aka goga wannan tsakuwa kamar haka ka ɗauki garwashi ka goga a kafarka sai dan kumbura wannan kumburin da zai kana huda shi sai ya sace ba komai a ciki fa yusbihu an-nasu yatabaya'una manzo Allah yake sai mutane su waye gari suna ta ciniki suna ta saye da sayarwa fala yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yukala har sai a waye gari ba za a samu mutum ɗaya yana iya mayar da amana ga wanda ya danka mishi ba har sai an zo ana cewa inna fi bani fulanin rajulan aminan a cikin kabila kaza akwai wani amintaccen mutum sai abin ya zama abin misali bari a buga misali yadda za ka fi ganewa misali a da sai a ce a anguwa kaza akwai wani mai digiri kamar shekara talatin da suka wuce misali sai a ce anguwa kaza akwai wani mai digiri yanzu fa wannan abin misali ne mutum nawa ke da digiri a anguwa daya ko dan sakandare a ce ai anguwa kaza akwai wani ya gama sakandare sai a ce dam in ka ganshi sai ga kai kanka ka zama babban mutum ba ma shi ba to amma yanzu fa a masallacin nan guda nawa za a kirga mun fahimci wannan ko to haka al'amarin zai zama a da can ko ina sai a kewaya ko ina sai a kewaya ai wani amin ai wani amintacce ne wani yanzu sai an ce ai to ana tsammanin a anguwa kaza wani dai aminin mutum ne amintaccen mutum ne hatta yuqala lirrajuli har a zo ana wasa mutum ana cewa ma ajladahu waye karfin zuciyar wane waye nagartar wane wajen iya rikon amana ma azfarahu wane ne yake da taka tsantsan na rike amana irin wane ma aqalahu wane ne yafi wane hattara da lura da hankali wajen rike amana amma mutane suna ta yaban shi manzo Allah ya ce wa ma fi qalbihi miskalu habbatin min khardalin min imani babu daidai da kwayar komayya na imani a cikin zuciyar shi to duk mutumin da bai da imani zaka nemi amana ka samu a wurin shi ba za ka samu ba ashe za a hanga ana ta watsa shi akwai amana akwai amana ana bincika sai a same shi maha'inci ne Huzaifatu yace wala qad ata alayya zamanu Allah ya taba kai ni wani zamani wa ma ubali ayyukum baya atu a wancan zamani ban damu ba kowaye zan iya ciniki da shi na taba wayar gari na ga kaina a wannan zamanin ko kafiri ko musulmi kowa za ka yi ciniki da shi akwai amana la in kana musliman ya ce a wannan zamanin idan mutum musulmi ne na je zan yi ciniki da shi la yuraddannahu alayya dinuhu addinin shi na musulunci da yake yi zai tare shi daga cutata a da mutum yana tunanin shi musulmi ne ba zai cuta ba ya ce haka al'amarin yake wala in kana nasraniyan in kirista ne kuma au yahudiyan ko ba yahude la yaruddannahu alayya sa'ihi abin da yake bautawa zai ainihin hana shi ya cuce ni a wannan zamanin haka yake musulmi na tsoron Allah yana tsoron addinin shi ko kirista da yahude yana tsoron ya saba wa abin da yake bautawa haka ake a da wa ammal yauma amma yau fa wannan zamanin da yake bada labari zamanin sahabbai fa kenan jama'a Huzaifatu wannan yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko har yakin Badar ya je ya je yakin Uhud da sauran manya manyan yakodi mun fahimci wannan yace amma a yau fama kuntu ubayi'u minkum ba zan iya ciniki da kowa daga cikin ku ba illa fulanan wa fulanan sai wana da wana wana da wana a yau amma da ko da wa za a yi saboda amana mun fahimci abin da hadisin ke nufi to in ya zama zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ka kalli yadda amana take sai kana tunanin ba ma wai ka bada ajiya ba fa ciniki ma sai kana tunanin wane da wane dan karka je ya cuce ka wani za ka ga kamar amintaccen mutum ne sai ka je ciniki ya ce ai dan kai ne ma ma'ana yana faɗin dan kai ne a kai yadda za ka fahimta dan kai ne zai kyautata maka amma a ƙashin gaskiya abin da yake fassara maganar shi shine dan kai ne ma zai cuce ka dan sai ka je gida ka bincika sai ga akwai cuta sai abin ya maka kuna kaga kamar wane yanzu shi zai cuce ni eh to babu amana kenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi qauluhu magana da aka faɗi a cikin hadisin jazaru innan jazaru yace bi fatihil jim ai wajin karami fataha wa iskani zal zal kuma ai mishi ainihin dauri al mu'jama zal mai dugo wai gwari gwari ake maka wa huwa aslu shay'i asali abinda ake nufi da shi shine asalin abu da yace fi jazri qulubir rijal a asali a tsakiya a cikin zukatan mazaje wal waqtu waktu din nan da yace bitta il musanna yace da ta mai yaya biyu ai da ma bitta mai yaya biyu ce ko amma gwaru gwari ne ake yi min fauku ta mai yaya biyu ta sama ba ya ba wai gwaru gwari ne da ake ma'ana ko da wata ran a wani bugu zai zama ainihin an yi ɗigo biyu a ƙasa yake ce ai mai littafi ya ce ɗigo biyu ne a sama in ka ga ɗigo ɗaya a sama sai ka ce a ɗigo biyu ne a sama in ɗigo uku ka gani a sama yake ce ɗigo biyu mai littafin ya ce al'asarul yasir ma'ana ɗan gurbi ɗan alama ƴar kaɗan wal majlu ya ce majlu kuma bi fatihil jim a karanta shi da yi wa jim fataha wa is bi fatihil mim ko ayi wa ainihin wato min jaye fataha wa iskanil jim jim karami din kuma ayi mishi dauri wa huwa tanaqqutun fil yadi yace shine dan ainihin wato tasawa a hannu wa nahwihi da makamancin shi min asari amalin na alama wani aiki in mutum yayi aiki musamman mutumin da bai saba ba za ka ga hannun shi ya kumbura ko to shine abin da ake kira da majlu wa ghairihi ko kuma makamancin haka kamar wanda ya zo a hadisin kenan a daugarwa shi a kona a hannu kauluhu maganar da aka faɗi a cikin hadisin cewa muntabiran muntabiran ma'ana shi ai murtafi'an ma'ana wanda ya daga qauluhu sa'ihi da aka ce zaka ga kirista yana tsoron sa'ihi din nan alwali alaihi wanda yake jibinta al'amarin shi wanda ya rike yana bautawa wa an huzaifata wa abi hurairata radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa fa yaqumu al-mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannatu فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير سيرا إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم wannan hadisi imam nawawi ya ce an karɓo shi ne daga huzaifatu al-yamani wancan da ya ruwaito wancan hadisi wa abi huraira da kuma abu huraira radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda qala su biyun suka ruwaito cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce يجمع الله تبارك وتعالى الناس ranar tashin alkiyama Allah mai albarka da ɗaukaka zai tattaro mutane baki ɗayansu fayaƙumul mu'minuna sai muminai su tashi su tsaitsaya hatta tuzlafa lahumul janna har sai an matso musu da aljanna kusa da su suna tsaye sai a ɗauko aljanna a kawo ta kusa da su a aji faya a tuna adam muminai sai su karkata sai su tafi wurin annabi adam baban mu kenan salawatullahi alaihi fa yaquluna sai su ce ya abana ya baban mu istaftih lana aljannata ka nemi a bude mana aljanna mu shiga tun daga ta an kusato da ita fa yaqulu sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljanna ai babu abin da ya fitar da ku daga aljanna illa khati'atu abikum sai saba umarnin da babanku ya aka ce kai ya ci wannan dan itace kuma ya ci ai abin da yasa aka fito daga aljannan kenan ko ma'ana yanzu kuma kwa zo ku ce in nemi a bude muku kuma na san abin da zai faru lastu bi sahibi zalika yace ba ni ne na cancanta da wannan mukamin ba amma izhabu ila ibni ibrahima khalilillahi ku tafi gurin ɗana ibrahim shi masoyi ne maji daɗi ne ko kuma badaɗin Allah ne Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ku tafi wurin shi mun fahimci wannan da kyau ko annabi adamu shine uban mutane kuma annabin Allah ne mun fahimci wannan amma duk da haka da aka zo neman wata alfarma wurin shi ya ga bayi da wannan matsayin sai ya hangi ɗan shi annabi ibrahim wataƙila yana da wannan matsayin tunda Allah ya kiraye shi da cewa khalilullahi masoyin Allah sai ce ku tafi wurin shi da ya hasada ya ce a'a yaya za a yi ɗana ya samu mukamin da ni ban samu ba ku tsaya duk gwagwarmayar da za a yi nan za a fitan muku da abin da ya haka ba kun fahimta ko kala sai mai riwaya ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa ya atuna ibrahim sai mutane su tafi wurin annabi ibrahim fa yaqulu ibrahim ana zuwa wurin annabi ibrahim sai ya ce lastu bi sahibi zalika ai ni ma ban cancanci wannan mukamin ba ne mutum inna ma kuntu khalilan aini na kasance masoyi ne daga cikin masoya Allah min wara a wara a ta bayan baya ma'ana ƙarshen ƙarshewa ike magana ta ni ma'ana ban cancanci ban da wannan mukamin ko da nake masoyin Allah ai ta bayan baya na zo daga bayan wasu na zo akwai manya manya a gabana i'madu ila Musa sai ce ku tafi wurin annabi Musa allazi kallamahu Allahu taklima wanda Allah ya magana da shi magana baki da kunne annabi Musa yana jin magana Allah kai tsaye ba tare da mala'ika Jibril a tsakani ba mun fahimci wannan ko Allah yana magana da shi kai tsaye kamar yadda kake magana da abokinka haka Allah yake magana da annabi Musa sai dai Allah bai kai shi ga mu'ujizar ya gan shi ba a wannan lokacin sai an je kiyama tukuna fayatuna Musa sai mutane su tafi wurin Musa fayaqulu sai annabi Musa ya ce lastu bi sahibi zalika ni kaina ban cancanci wannan mukami da kuka zo ba izhabu ila Isa ku tafi wurin annabi Isa kalimatillahi shi kalma Allah ne wa ruhihi kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kuma ya karrama shi na haka ku je wurin shi kowane annabi sai ya faɗi darajar da Allah ya wa annabin da yake tura su gare shi ya ce me yiwa saboda wannan mukamin da yake da shi a wurin Allah a tafi wurin shi fa yaqulu isa an aka zo wurin isa sai ya ce lastu bi sahibi zalika ai ni kaina ban cancanci wannan abun ba fa ya'tuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama sai su taho gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi shafa'a wani dogon hadisi da zamu zo mu karanta aka ce shi annabi isa sai ya ce ku tafi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi ana zuwa sai ya ce ana laha ana laha lallai kam sai ni lallai sai ni ya ce in je in faɗi in yi sujuda in roƙi allah in yabe shi da wasu kalmomi da a yanzu da nake magana ban iya ba sai mun je can za a koya mu fa yaqumu sai manzon allah ya miƙe tsaye fa yu'zanu lahu sai a bashi izini akan cewa to shikenan yanzu ya buɗe kofa aljanna dama ai matsalar an kawo aljanna ne ko sai mutane sai su ce to annabi adamu ka nemi a bude mana har abu ya faskara sai da aka zo to sai manzo Allah ya tashi sai a bashi izini akan a bude mishi wa tursalul amanatu war rahimu sai a ɗauko amana da sadar da zumunta sai a sake su ma'ana sai a ajiye su fa yaqumani jambatay sirat sai a ajiye su a gefen siradi yaminan wannan na dama wa shimalan wannan na hagu a ɗauko amana a aje a damar siraɗi a ɗauko sadar da zumunci a aje daga hannun hagu na sirafi dama sirafi ai wata gada ce wadda take yar siririya aka ce kamar silin gashi haka za a ɗauko a ɗora ta a wutar jahannama ƙarshe tikewar wannan ainihin siraɗi to kofa aljanna ma'ana in ka haye to shikenan kofa aljanna za ka haye sai ka fada ciki in kuma baka haye ba to Allah ya kiyaye fayamurru awwalukum manzo Allah ya ce sai na farkon ku yazo sai ya wuce kalbarki kamar wucewar wulkiya kamar walkiya qultu abu huraira ya ce sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abi wa ummi na fanshe ka na baka uwata da ubana ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ayyu shay'in kamar barki wane irin abu ne yake da sauri kamar wucewar walkiya ma'ana yaya wucewar walkiya din yake kala sai manzo Allah ya ce alam tarau kaifa yamurru ai ba ku taba ganin yadda walkiya take shudewa ba wayar ji'u ta shude ta dawo fi farfati ainin a kiftawa ido ba ku taba ganin haka ba ma'ana eh mun taba gani kenan to haka wani in yazo zai wuce sirati haka zai wuce kamar wulkitawa walkiya ya wuce shi Allah ya kiyaye shi summa kamar rihi Allah ya sa mu cikin bangare na farko sannan na biyu sai su zo suna wucewa kamar yadda iska take wucewa summa kamar rifairi sa'annan sai kamar yadda tsuntsu yake wucewa kamar yadda tsuntsu ke tafiya ma'ana in tsuntsu yayi gudu yayi tashi yayi tashi in ya je can sama sai ga ya kafe fuka-fukan kuma haka sai ga yana wani to sai wasu haka za su wuce su kuma wa shaddir rijali tajri bihim a'maluhum a wani bugu ya sa wa shiddi da kasar shin eh shaddi ko tsananin saurin mazaje a wannan wucewa kan siradi tajribihim a'maluhum gwargwadon nagarta da kyakkyawan aikinsu shine zai sa su gaggawa wanda kaga ya wuce kamar walƙiyan nan aikin shi ya fi sannan wanda ya zo kamar iska aikin shi bai kai wancan ba wanda ya zo kamar tsuntsu aikin shi bai kai wancan ba shine yace gwargwadon saurin mazaje akan siradi to ayyukansu nagarta ayyukansu shine zai kawo gwargwadon saurin su shi yasa duk aikin da zaka yi sai ka kyautata shi ko wa nabiyukum qa'imun ala sirati annabinku kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye a nan gurin siradi din yaqulu yana ta addu'a me yake cewa rabbi sallim sallim Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka rufe asiri Allah ka ketara mun da su manzon Allah abin da yake roƙon Allah kenan ya tsaya ne a wurin siratin wannan ya zo ma'ana tun da ya roƙi an buɗe aljanna me ya rage shiga to shiga kowa zai shiga gwargwadon aikin shi amma ƙarƙashin wannan gada jahannama ce da ka zo za ka wuce sai manzon Allah ya rinka cewa Allah ka kiyaye Allah ya tsare Allah ya tsare rabbi sallim sallim Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye hatta ta ajiza a'malul ibad har ayyukan bayi kuma su gagara shikenan sai a waye gari kuma ayyuka din dama an ce gwargwadon aiki za a wuce ko to ko waɗannan sun wuce gwargwadon aikin su har a waye gari wani ya zo aikin nashi abin ya gaza ba zai iya wucewa da gudu ba hatta ya ji rajulu manzo Allah ya ce ana cikin haka har sai wani mutum ya zo la yastati usaira shi ba zai iya tafiya ma da kafa ba saboda bai da aiki na gari illa zahafa sai dai jan ciki da jan ciki da jan ciki zai zo shi kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai hadarin ba wai hadarin sirantakar na shi siratin bane kawai amma wa fi hafatayis sirati kalalibu mu'allaqa a gefe da gefe na wannan siraɗi akwai ƙugiyoyi suna nan an rarrataye su ma'amuratun waɗannan ƙugiyoyi an umarce su bi akhdhi man umirat bihi duk wanda zai shuɗe ta kan siraɗin nan su fusgo shi kaji kuma wani bala'i ba wai sharrin siratin kawai ba a'a ga kuma wasu ƙugiyoyi a rarrataye da ka zo wucewa sai a fafto ka kauce a fafto ka kana kaucewa ana rabi da rabi haka fa wani a kakkarce shi najin sannan ya kubuta wa mukarjasun wani kuma a fusgo shi fin nari sai afka wuta Allah kiyaye Abu Huraira ya ce iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana kenan wanda aka fusge shi ya afka cikin wuta din nan wutan nan tsawon rijiyar gidanku ce ko kuwa kwakwaran anguwarku ko kuwa sai Abu Huraira ya ce wallazi nafsu Abi Hurairata biyadihi na rantse da Allah wanda ran abu huraira a hannun shi yake inda ƙa'ara jahannama zurfin wutar jahannama la sab'una kharifan shekaru saba'in mai tafiya shekaru saba'in ma'ana da a ce za a jefa mutum a cikin wutan nan aka fuje shi sai ya shekara saba'in yana kulikulin kafira tukuna sannan ya dara ciki an fahimci wannan da kyau rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi menene mahallul istishhadi a cikin wannan hadisi dangane da amana shine amana za ta zo tana gefen siradi in ka rike ta za ta shiga cikin waɗanda za su cece ka sai ka haye in ka ci amana tana zuwa sai ta kawo ƙararka dama ka fi kusa da wuta sai a fuske ka sai a ƙasa da kai shine mahallul istishhad ma'ana Allah da kanshi zai ceto a ranar alkiyama sa'an nan kuma manzanni za su ceto mala'iku za su ceto bayan Allah na gari waliyan Allah duk baki ɗaya za su ceto sa'an nan kuma azumi zai yi ceto alkur'ani zai yi ceto amana da sadar da zumunta duk waɗannan abubuwan za su ceci amma mai yin su mun fahimci wannan ko to muna roƙon Allah ya saka mu cikin ceton masu ceto kuma ceton ya amfane mu qauluhu maganar da aka faɗi a cikin hadisin da yace wara'a wara'a din nan yace huwa bil fatihi fihi ma za a yi musu fataha wara'a wara'a bayan baya din nan da Annabi Ibrahim yace wa qila bid dammi a wata fadar aka ce a a wata fadar aka ce wa qila bid dammi a wata fadar aka ce damma za a yi bila tanwin damma din ba tare da tanwini ba ma'ana wara'u wara'u ba za a ce wara'un wara'u ba wa ma'anahu ma'anar shi lastu bi tilka daraja ar-rafi'a annabi ibrahim yace ai ban kai wannan matsayi wanda yake madaukaki da kuke tunanin na kai ba wa hiya kalimatun tuzkaru ala sabili tawadu ya tawadu yace kalma ce da ake fadin ta dan nuna tawali'anci da kankantar da kai zuwa ga Allah wa qad basattu ma'anaha fi sharhi sahih muslim imam an-nawawi yace nayi bayanin ma'anar wannan a cikin sharhin sahihi muslim wallahu a'lam Allah shine yafi sanin daidai ma'ana imam an-nawawi ya sharhi sahihi muslim al-minhaj بشرح مسلم بن الحجاج idan ka ɗauki kitabu shafa'a cikin mujalladi na farko lamba hadisi na ɗari ɗaya da casa'in da biyar a cikin sahihi muslim a cikin sharhin nawawi za ga sharhin wannan kalma dalla dalla tare da hadisi wa an abi khubayb bi dhammi al mu'jama wannan hadisi an karɓo shi daga baban khubayb baban khubayb din sai malam yace in an zo karanta khubayb din bi dhammi kha hasaɓe ɗin nan mai ruwa a yi mishi bamma a ce hu al-mu'jama hasaɓe mai ruwa ɗigo ɗin shine mu'jam shine ta'jil shine bahaushe zai ce ruwa ko ma'ana shin madadin ya ce shin sai ya shiru sai ya ce shin mai ruwa ƴaƴan su ne ruwan ko to haka wannan ma baban Kubayb din shine Abdullahi bin Zubair Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda baban shi shine Az-Zubair bin Al-Awam wanda manzo Allah yake cewa kowane annabi yana da hawari yana da zaɓaɓɓe wanda ke ji da shi ya ce to ni wanda ke ji da ni kuma nake ji da shi cikin al'ummata shine Az-Zubair bin Al-Awam sarkin Sayyidina Abubakar ne mun gane ko shi zubairu yana auren asma'u yar gidan abubakar yar aisha ita ce ta haifi abdullahi shi ne ɗa na farko da aka fara haihuwa a cikin musulunci bayan hijira lokacin da aka dawo madina yahudawa suka yi ta gulman manzon allah da shi da sahabban shi cewa ai gashi nan sun shigo wannan garin mun yi musu asiri matansa sun daina haihuwa to shikenan bayan wata tara ko shekara ɗaya da yin hijira suna ta wannan gulma sai asma'u sai ta haifi wannan aka kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ai mai komai bayan an yi mishi wanka kafin ya ci wani abu ko nonon uwar shi bai sha ba sai da ya fara haɗiyar yawun manzon Allah wajen yi mishi hudu ba da dabino manzon Allah ya sa mishi Abdullahi sunan sayyidina Abubakar kenan ma'ana ya sa mai sunan kakan shi kenan sannan kuma ya mishi alkunya alkunya Abubakar ma'ana ya ci suna da alkunya kakan shi kenan mun gane ko to yar shi ita ainihin wato baba shi ita ce yar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ita ta ɗauko shi shine ake cewa Aisha ummu Abdullahi uwar Abdullahi ita ce ta rike shi Haddaji shine ya kashe shi a lokacin da ainihin ya je mishi juyin mulki mun sha yin bayani dangane da wannan qala Abdullahi dan Zubairu yace lamma waqafa Zubairu yawmal jamali lokacin da mahaifina az-zubair bin al-awam ya tsaya a ranar jamal wata rana ce fitina ce ta faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakanin su sayyidina ali da su muawiya Allah ya kara musu yarda baki daya har al'amari ya kai aisha ta fito tana haye da wani raƙumi da magoya bayanta da kuma tana goya wa ainihin wato zubairu baya ma'ana mijin yadda kenan sa'an nan kuma sai dina aliyu shi kuma ya fito da magoya bayan shi za a buga kai kaga al'amarin ai fitina ne ma'ana rikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma matan shi an fito za a yi fada ai kaga al'amari ya lalace sai a ce Allah ya kiyaye duk abin da ya faru tsakanin su malam ibnu abi zaidin al-qayrawani mai risala yace abin da yake alheri ga mu da muka zo bayan su shine mu kama bakinmu daga abin da ya gudana a tsakaninsu ibn al-arabi al-faqihul maliki ya ce waɗannan mutane tunda Allah ya tsare takubbanmu daga taɓa jininsu to mu kuma mu ƙoƙari mu tsare harsunanmu daga cin mutuncinsu baki ɗayan sahabban manzan Allah sai mu ce radiyallahu anhu bangaren aliyu ne bangaren muawiya ne baki ɗaya la nufarriqu baina ahadin minhu mun fahimci wannan dukkanin su namu ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana mai yarda da su baki daya dan haka abinda manzon Allah ya yarda da shi mun yarda da shi mun gane wannan ko to lokacin da aka tsaya za a buga a ranar wannan jamal Abdullahi ibn Zubair da yake da yake ba mu labarin wannan hadisi yace da ani fa qumtu ila janbihi sai babana Zubair sai ya kira ni sai ya ce in tsaya gefen shi faƙala sai ya ce da ni ya bunayya ya kai ɗana ma'ana ne waɗannan shi wasiya kenan innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun a yau ba wanda za a kashe sai azzalimi ko kuma wanda aka zalunta duk sa'an da yaƙi ya tashi tsakanin kafirai da musulmi sai a ce jihadi duk sa'an da yaƙi ya tashi tsakanin musulmi da musulmi ba a cewa jihadi dan ka kama dan uwanka musulmi ka buge ba za ka ce kai jihadi ba a'a fitina ce wannan ta faru bala'i ne Allah ya sauka musulmi sai a ce Allah ya kiyaye to shine yace yau din nan duk wanda kaga an kashe ko dai ya zama azzalimi ne dan ta'adda ne ko kuma ya zama an zalunce shi ne aka kama shi aka kashe wa inni la urani wa inni la urani illa sa uqtalu al-yawma mazluman kuma ni a yau din nan ba ni gani na a bakin komai sai dai ina ganin za a kashe ni ne akan an zalunce ni ma'ana ya ji abin a jikin shi cewa za a kashe shi to in ba dan fitina da ta faru ba ba sai ka hakura ba da tijo sai ka koma gida to amma in ajali ya kiraye mutum ya za a yi kuma fitina ce kana jin a jikinka kamar za a kashe ka din amma kuma sai kuma shi ɗaya rinka riya maka "Ah, ka tafi mana kaza ku ne da nasara ka kalli yawan kuma na mun fahimci wannan ko tare da cewa wannan az-zubair din nan fa yana daga cikin mutane guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yan aljanna ne Abubakar Umaru Usmanu Aliyu sa'an nan Sa'adu Sa'idu Talha sai kuma Abdurrahman sai shi Zubairu sai kuma abu ubaida ibn al-jarrah manzo Allah ya ce waɗannan baki ɗayansa aljanna shikenan ma'ana waɗannan duk abin da suka yi shikenan Allah ya riga ya yi rijista su a cikin aljanna wa inna min akbari hammi yace mafi girman abin da yafi damuna ni zubairu babanka ladaini shine bashi da ake bina shi ya fita min da hankali mun fahimci wannan da kyau ko za mu karanta wani hadisi cikin sahih al-bukhari sayyidina Umar ya rasu da Hafsa yar shi da Abdullahi dan Umar suka rasa yadda za su su biya bashin mahaifinsu sai wani gida na Umar kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka daga shi aka buga mai kararrawa sai aka siyar da shi karshe sai aka sawa gidan Darul Qada gidan gidan bashi ma'ana an biya bashin sayyidina Umar da shi to gashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake damuna ba wai shine kisan ba amma abin bakin ciki shine bashi da ya mini yawa afatara daina na yubuka yubuki min malina shay'a kana ganin ko wannan bashi da aka biyo mu ya kai dana in mun biya ma'ana bayan na mutu in ka biya kana ganin wannan bashi na zai rage wani abu cikin dukiyata to dan dai bai bada amsa ba tukuna sun maƙala dan sai ya ce sai shi baban nawa ya ce ya bunayya ya kai dana abin da za a yi a biya wannan bashi namu bi malana duk kaddaranmu da muka mallaka ka kama ta ka siyar waqdi daini ka je ka biya bashi na duk sa'an da mutum ya mutu da wasiya da kyauta da duk wani abu ba su za a fara kallo ba sai a fara binciken bashi tukuna sai a fara biyan bashi in a biya ragu sannan shine za a yi maganar wasiya da gado mun fahimci wannan idan bai ragu ba kamar yadda kuka san da kuɗi sun ragu za ku gada to sai kuma ku gaji addu'a yanzu sai ku yi ta mishi addu'a wa aufa bis sulusi amma yace idan an biya bashin dukiyar ta ragu to a kasa kashi uku ɗaya bisa uku a ɗauka a bayar sadaka wa sulusihi li banihi ɗaya bisa uku idan aka ɗauke shi za a bayar sadaka ko bi bisa uku na abin da suka rage magada za su ci nan ko to ɗaya bisa uku ɗin nan kuma a fasa shi uku a ɗauki ɗaya bisa ukun ɗaya bisa uku a bayar da shi ga ɗayanka jikoki na kenan ko kun fahimta ma'ana ɗaya bisa uku da na ce a bayar sadaka to wannan ɗaya bisa uku sai a ɗauke shi sai a fasa shi uku sai a ɗau ɗaya bisa ukun shi wannan ɗaya bisa uku a bayar ga 'ya'yanka waɗanda suke jikoki na ne ba za su gaje ni ba tunda ku 'ya'ya kun kange sai a basu mun gane ko ya'ani li ali bani abdullahi bin zubair shi wannan zubair yana nufin a bada wannan ɗaya bisa uku na ɗaya bisa uku ga 'ya'yan abdullahi dan zubair sulusu sulus ɗaya bisa ukun ɗaya bisa uku ko an fahimta yawwa kala abdullahi da ke bamu labari ya ce fa in fadala sai uban ya ce sai babana ya ce fa in fadala min malina ba da qaba iddaini shay'un shine magana da muka faɗi idan bayan an gama biyan bashin nawa sai ya zama an samu dukiya ta ragu fa sulusuhu li banika to a ɗau ɗaya bisa uku shine kamar yadda muka bayani ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku a bayar da shi ga ƴaƴanka qala hishamun hisham ya ce mai cikin masu riwaya kenan ya ce wa kana ba'ad waladi abdullahi kadwaza ba'ad bani zubair daga cikin 'ya'yan abdullahi din nan da ake magana a basu ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ko to akwai waɗanda girman su ma ya kai sun kai sa'o'in juna ga wasu 'ya'ya na zubairu kannan shi abdullahi kenan su ne hubaibin wa abbadin da hubaib da abbad 'ya'yan zubairu dan awam kannan Abdullahi bin Zubair to daga cikin ƴaƴan shi Abdullahi bin Zubair akwai waɗanda yake kansu yayi daidai da kannan shi ma'ana ana son a nuna maka eh akwai ƴaƴa har ma sun fara datawa to da aka ce shi ainihin wato Abdullahi dan Zubair alkunyar shi Abi Khubayb ashe ya dau sunan kanin shi ne ya sa wani ɗana shi kenan ya halatta kenan ka dau sunan mahaifinka ka sa wa ɗanka ko sunan mahaifiyarka ka sa wa ƴarka ko sunan wanka ko kaninka ko goggonka ko makamancin haka ka sa wani naka duk ya halatta wannan walahu yawma izin tis'atu banina a wannan lokaci da ake wannan magana abdullahi dan zubair yana da ƴaƴa tara wa tis'u banatin ƴaƴa tara maza ƴaƴa tara mata ƴaƴa nawa kenan goma sha takwas jikokin wannan dattijo kenan da ke wasiya qala abdullahi abdullahi ne rawi shi abdullahi bin zubair yace faja'ala yusini sai baban nawa ya rinka yi min wasiya bidainihi akan bashin shi cewa kai kokari kaga ka biya bashin nan nawa wa yaqulu yana cewa ya bunayya ya kai dana in ajasta an shay'in minhu idan ka biya bashin har wani abu daga cikin biyan bashin ya gagare ka fasta in alayya bi maulaya ka je wurin mai gidana ya taimake ka akan ka biya mini bashin bari mu ji waye mai gidan nashi qala abdullahi yace fa wallahi na rantse da Allah ma daraitu ma arada hatta qultu ban fahimci ban san abin da yake nufi da mai gidan shi ba har sai da na tambaye shi nace ya abati man maulaka baba waye na waye mai gidan naka ne da kace in bashi ya gagara in tafiya ya biya nemi taimako wurin shi qala sai yace Allahu Allah Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai gidan shine majibincin al'amarin qala yace fa wallahi Abdullahi yace na rantse da Allah ma waqa'atu fi kurbatin ban taba afkawa cikin wani kunci ko damuwa ba min dainihi wajen biyan bashin baban nawa illa qultu sai na ce ya maula zubair iqdi an hudainahu ya mai gidan zubair ka biya bashin zubairu yace duk sanda na fada kunci sai faɗi wannan kalmar mun fahimci wannan ko fa ya qadiyahu sai Allah ya biya wannan bashi sai Allah ya bude hanya sai a biya bashi qala abdullahi yace fa qutila zubair sai ko aka kashe baban na zubairu ma'ana waliyin Allah ne kenan Allah har ya jiyar da shi yana da ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah dan duk inda mumini musulmi yake waliyin Allah ne sai dai wali walitaka din mataki mataki ne wani yana ƙasa wani na tsakiya wani ƙasa ƙasa wani kuma ya kai kololuwa yadda yake ainihin al'amuran shi za su ta bayyana yace sai aka kashe baban na wa lam yada dinaran bai bar dinare ba wala dirhaman bai kuma bar ainihin dirhami ba ma'ana ba wazo biya ba kwandala illa ardina sai dai wasu filaye wasu gonaki kawai min hal gaba wasu gonaki a can gaba gaba din ainihin wani fili ne wani daji ne gabas da ainihin madina yace to sai dai gonaki da yake da su anan wa ihda asharata daran da kuma gidaje goma sha ɗaya bil madina a madina wa daraini kuma yana da gidaje guda biyu bil basra a basra wa daran kuma yana da gida ɗaya bil kufa a kufa wa daran kuma yana da gida ɗaya bi misra a misra ma'ana dattijo dai mai kuɗi ne fa ba dan bashi ne ba dan bashi da yawa ba dattijo na da kuɗi gida nawa kenan nan ga sha ɗaya ga biyu sha uku ga ɗaya sha hudu ga kuma ɗaya sha biyar gidaje goma sha biyar ga kuma gonaki kala abdullahi ya ce wa inna ma kana dainuhu allazi kana alaihi yadda aka yi bashin ma ya hau kan shi shine annar rajula kana ya atihi bil mal mutum ne zai zo mishi da dukiya fa yastawdi'uhu iyahu sai ce da shi zai bashi ajiyar wannan dukiya fa yaqulu zubairu sai shi babana zubairu ya ce la ba zan karbi ajiya ba walakin huwa salafun sai dai ya zama bashi amma ajiya in karbi ajiya ba zan iya hakuri ba sai dai ka kawo ya zama bashi ran da ka zo karbe idan akwai ajiya in kuma babu shi kenan dama bashi aka rubuta ma'ana abdullahi in an kawo ajiya to yana da bukata zai taba to tunda haka ne da ayi haka ka zo karba ajiyar ka babu an yi karanta ko to gwamma a rubuta da sunan bashi a sa lokaci amma an ajiya ce ka iya bayarwa yau ka ce nan da wata shida zan bukata gobe bukata ta kamo ka ka tabbata akwai tunda ajiya ce ka zo ka karba amma an bashi ne nan da wata shida in ka zo gobe babu kaga ba za ka yi zargi ba don lokaci bai ba sai ya ce to inni aksha alaihi bai'ata yace ina jin tsoron in ajiya ka bani to ka abin ya zo ya salwanta a zo ana nema kuma babu abdullahi ya ce wa ma waliya imaratan qattu tunda baban nawa zubair yake bai taba karban wani shugabanci ba ba a taba dora mai wani shugabanci ba wala jibaya ko kuma ya zama wani wakilin gwamnati ma'ana jibaya ofisa bai taba zama wani ofisa ba wala kharrajan ya yi tashdid akan ra anaku ya sa kharajan ko ko kuma mai tara harajin gwamnati bai taba zama ofisa ba bai taba zama mai tara harajin gwamnati ba wala shay'an bai taɓa riƙe wani mukami na gwamnati ba illa an ya kuna fi ghazwin sai dai kawai yaƙi da ake zuwa da shi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw ma'a Abi Bakr wa Umar wa Usman radiyallahu anhu ko tare da Abubakar da Usman Allah ya kara musu yarda wannan kawai shine in ma an ga ya samu dukiya to ta nan ya samu in ko ba haka ba to sai waccan ajiya da aka kawo mishi ya mai da ita bashi ta hanyar haka kawai ya mallaki waɗannan abubuwa ma'ana an je jihadi an da ai ana raba ganima ko to ta hanyar ganima a iya samu kala abdullahi abdullahi ibn zubair ya ce fahasabtu ma kana alaihi min daini sai na lissafa bashin da ake bin mahaifina fawajattuhu alfai alfin sai na samu ana bin mahaifina miliyan biyu wa mi'atai alfin da dubu ɗari biyu ma'ana ana bin shi dinari ko dirhami miliyan biyu shine alfai alfin alfu alfin dubu so dubu nawa kenan miliyan to so biyu shine yace alfai dama ai wajen abin nan in wajen ibafa za a yi yace wa tuhzafun nunani nunani fil ibafa in aka zo wajen ibafa sai a shafe nun na wajen jam'i kamar muslimuna idan za a ce musulmin makka sai a ce muslimu makka sai a share nun din idan za a ce raka'ata ne sai a ce raka'ata ne an raka'ata ne idan za a ce za a jingina su ga alfijir sai a ce raka'atal fajiri to in ya zo akan mansubi sai a yi mashi nasba da ya saboda tasniya ko shine nan sai ya ce alfai alfin dubu a miliyan biyu dubu biyu so dubu biyu an gane ko miliyan biyu wa mi'atai alfin da kuma dubu ɗari biyu shine bashin da ake bin mahaifin shi to ana cikin haka in ka kalli waɗancan gidaje kai ka san da wahala su biya wannan kuɗi falakiya hakim ibn hizam abdullahi ibn zubair ana cikin haka sai wani sahabi hakimu dan hizam sai ya gamu da abdullahi dan zubair faƙala sai ya ce yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana ma'ana sahabbai suna dangana junansu ga junansu kowa ya ce mai dan uwanka saboda musulmi ne kam ala akhi min ad-daini nawa aka biyo dan uwan nan nawa bashi babanka kenan an gane ko faka tamtuhu abdullahi yace sai na boye ban gaya mashi hakikanin yawan kudin ba wa qultu sai nace mi'atu alfin dubu dari aka biyo madadin miliyan biyu da dubu dari biyu sai kwashe miliyan biyu da dubu dari daya ya aje gefe guda yace dubu dari aka biyo shi فقال حكيم sai hakimu ya ce wallahi ma ara amwalakum tafi'u hadhihi wallahi ba ni ganin kadarorin nan naku za su iya wadata har a biya wannan bashi ba gaya mai duka ba make faqala abdullahi sai abdullahi ya ce ara aituka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin to me kake gani in dinari miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu ka ce dubu ɗari dukiyarmu ba za ta iya biya ba to in dinare miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu fa me za ka ce kuma ƙala sai ya ce ma arakum tutiqu na haza ai ina ganin ba za ku iya wannan ba ma'ana ko za ku iya da kyar ne in balarabe ya amfani da kalmar itaqa tauq abin da za ka iya amma da kyar amma in ya ce yastati'u to zai iya amma yutiqu haza zai iya yin abin amma da wahala amma yastati to zai iya ba wahala shi yasa Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu masaki waɗanda azumin zai yiwu amma zai ba su wahala sai su ciyar da miskini an gane ko shine ainihin tauq asalin tauq da Allah yake cewa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah a samu wani gargare na karfe mai nauyi misali sai a dora maka a wuya a ce kai tafiya kamar yadda ake wasu yan kurkukun ana azabtar da su kaga za ka iya tafiya da gargaran a wuya amma akwai wahala to shine ainihin tsauk fa in ajaztum an shay'in minhu sai shi wannan dattijo abokin baban abdullahi dan zubair ya ce to idan wani abu daga cikin bashin ya gagare ku fasta'inu bi ku shaida mini ku nemi taimako a wurina ni kuma in ga ko za mu iya mu taimaka ma'ana so ake asirin juna ya rufu ba so ake asirin juna ya tonu ba shi yasa in kun kasa to a zo mu kuma za mu yi kokarin abin da za mu iya qala ibn zubair yace wa kana zubair qad ishtara al ghaba to shi baban nawa ya sai waɗancan filaye nashi da ke gaba bi sab'ina wa mi'ati alfin dinari dubu ɗari da saba'in ya sai waɗancan filaye da aka yi magana na gaba fa ba'aha abdullahi bi alfi alfin wa sitta mi'ati alfin sai abdullahi ya siyar da waɗannan ainihin wato filaye dubu ɗaya da ai sai siyar da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida an siya dubu ɗari da saba'in ya siyar miliyan ɗaya da dubu ɗari shida an gane ko an ci riba ko ba ci ba an ci riban miliyan ɗaya da wajen an ci riba ko ba ci ba to duk abin da ka ci na riba kasuwanci ba shi ake kira riba ba abin da ake so yan uwanka musulmi ka sauƙaƙa musu wajen kasuwanci in ka siyo naira goma misali inda hali ka siya sha ɗaya ko sha biyu ka siyar ka roƙi Allah ya sa albarka amma da a ce zaka ɗauka ka ce wannan abu da ka saro naira goma zaka sai da shi naira hamsin a shar'ance ya halatta amma ba wannan ake kira riba ba abin da ake kira riba kowa ya san shi shine ko dai zama ribal fadli ko kuma ribal nasi'a ni ina da shinkafa in baka ma'ana shinkafa yar ƙasar waje kai kuma ka kawo yar bidda ka bani to wannan riba ya shigo ciki ko da ni na yadda kai ka yadda amma shari'ar musulunci ba ta yadda ba wannan ake kira ɗaya daga cikin bangarori na riba guda biyu na biyu kuma shine in ci bashin ka sai lokacin biya yayi sai na zo na ce babu hali a ɗaga mini kafa sai ka ce a'a ko ka biya yanzu ko kuma in za a ɗaga maka kafa madadin naira dubu ɗaya to zai zama dubu ɗaya da ɗari biyu duk sa'an da na ƙara lokaci ban biya ba a ƙara to wannan ma shine riba bangarori biyu na riba kenan amma dan ka ci riba ta ninka akan uwar kuɗi ko ta ninka uku ko nawa ta ninka sai dai a ce ka tsananta kawai amma ba shi ake kira riba ba mun gane ko ko manzon Allah ya ce rahimallahu ra'an sallallahu alaihi wasallama samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya addu'a yace Allah ya jikan Allah ya saka albarka ga mutumin da duk sa'an da zai siya sai ya tafi ya nemi ina ne ake sararwa da sauki in ya zo kuma ya siyar da sauki ka san can ana sararwa naira goma can ana sararwa naira takwas kaka ce ai kai ba ruwanka jikin masu siye zai kare a sai ka tafin da ake siyarwa ake sararwa naira takwas ka siyo ka zo ka siyan naira goma madadin ka siyo naira goma ya zama naira sha biyu manzon Allah ya maka addu'a inda zaka saro ka nemi gurin sauki kai kuma ka siyar da sauki صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال sa'annan da Abdullahi bin Zubair ya siyar da wannan gona miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ɗin nan sai miƙe ya ce man kana lahu ala Zubairi shay'un falyuwafina bil ghaba duk wanda yake bin mahaifina Zubairu wani abu to mu haɗu da shi a can gonanmu da ke gaba mu haɗu da shi a can fatahu abdullahi ibn ja'farin sai abdullahi dan ja'far ya zo an gane ko abdullahi dan ja'far ma'ana ja'far ibn abi talib wan aliyu kenan to wannan dan wan aliyu ne shine abdullahi ibn ja'far wa kana lahu ala zubair arba'ati alfin ya kasance yana bin zubairu dubu ɗari hudu su dai kudin nasu babu kaɗan duk daga ciki manya-manyan kudi ake faɗi faƙala li abdullahi sai zo ya ce wa abdullahi dan Zubair ma'ana Abdullahi dan Ja'far ya zo wurin Abdullahi dan Zubair yace in shi'itum ku iyalan Zubairu in kun so taraktu halakum zan yafe muku waɗannan kuɗi da na biyo mahaifinku an gane ko dama Allah ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa can da yake magana bashi kuma yace ai ku yafe shine yafi inda halin yafewa in ba hali ka daga kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum ya ce bai taba aikin alheri ba amma Allah ya saka shi a aljanna aka ce ko me yasa ma'ana ba wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke muhimmai da mutane za su daga ido su kalla a ce ai wannan babban aiki yayi sai aka yi mamaki to ya aka yi shiga aljanna sai manzo Allah ya ce wannan mutum babban dan kasuwa ne duk sa'an da ya tura yaran shi su tafi su karɓo kuɗi a inda aka karɓi kaya sai ya ce duk wanda kuka je ya ce babu zuwa sai zuwa lokaci kaza ya ce ku ɗaga mai in kuma aka ga alamar ai babu ne gaba ɗaya ce ku yafe ku soke sunan shi e kullun ya faɗa haka sai ce mai yiwa mu ma Allah ya yafe mana ko kuma Allah ya dan saurara mana to shi yasa Allah ya saurara mishi shi mun gane wannan ko to shine yace in kun so in yafe zan yafe kala abdullahi abdullahi bin zubair yace la a'a tunda muna da kuɗi ba yaushe ma'ana ba ko yaushe ka so ka ci banza ba kana da kuɗi shikenan sai aka ce to gashi an baka kace a tunda dai na kuɗi ne a bari wani lokacin ka abin nan qala yace fa in shi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum to in kuna so ku jinkirta har zuwa lokacin da kuka ga kun samu sarari daga baya in kun jinkirta ku a baya shi dai yana son ya saurara musu kenan fa qala abdullahi sai abdullahi yace la a a jinkirin ma ba ma so tun daga tsaba a hannu qala sai yace faqta'u li qita'atan to ku dan yanka min wani yanki guda daga cikin wannan daji dama sun dauka sun yanki wani daji ne shine wancan kuɗi sababu ba duka ne suka siyar ba wani dan yanki aka siyar sai yace to yanzu ku dan yanka min wani yanki daga cikin wannan gona ta babanku a madadin kuɗi na kenan ma'ana tun daga yawan kuɗi na to a yanka min ta kuɗi na an fahimci wannan ko shine yake cewa qala abdullahi sai abdullahi yace laka min hahuna ila hahuna to daga nan zuwa nan gashi an yanka maka fa ba abdullahi minha sai abdullahi ya siya mai wani bangare daga cikin gonar akan waɗannan kuɗi fa qada an hudainahu ya biya wannan bashi wanda yake na kan baban shi a wurin Ja'far kenan wa aufahu kuma ya cika alkawarin baban shi ya kuma cika ainihin wannan biyan bashi bai rage komai ba wa baqiya minha arba'atu ashumin sai ya ragu akwai saura kaso hudu wa nisfun da kuma rabi na daga abin da ya ragu na wannan ainihin gona har yanzu akwai kashi hudu da rabi ma'ana har yanzu akwai sauran fili kenan to anan za mu kwana insha Allah saboda mu ba mu da sauran fili na lokaci sai mako na sama insha Allah ta'ala za mu ainihin zo sai mu ci gaba sai dai mun yi addu'a da Allah dan saurara ko ta sanarwa da za mu yi a takaice sallu ala nabi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله